الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a alhamdulillah yau muna litinin ɗaya ga watan rajab hijira 1444 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu 23 ga watan ɗaya kenan shekara ta 2000 da da uku a karatunmu na bulugul maram wannan shine zama na biyu daga wato wannan masallaci mai albarka na murgayi alhaji hamza mai turare da ke ɗan yamma filin wuli goma a kafin mu fara akwai ɗan uwa mai ƙoƙari wato sai zaharjin wanda shi ne mai tura karatuttukan nan dukkan wasu guruf na telegram da kuma na whatsapp to yanzu whatsapp din an sami dan tsaiko ta yanda akwai wani whatsapp da da ake amfani da shi wanda za a iya yin makin a tura abubuwa lokaci guda to yanzu shi wannan whatsapp din da ake ba a iya tura makin fiye da guruf biyar da haka Allah muke kiran 'yan uwa su yi haƙuri su bubbuɗe telegram ɗin nan telegram ɗin ya ɗan fi whatsapp wato abin nan damammaki na farko dai shi telegram ran da ka shiga duk karatun duk abin da aka saka a cikin group ɗin ko da ba ka nan to wato daga ka shiga ranar duk za ka iya komawa ka gan ba a wuce ka ba saɓanin shi whatsapp saboda haka kaga ba yanzu in ka zo baka yi karatun wancan satin ba sai ka shigo gurin wannan satin to sai ka dinga bibiyar shi kana cewa ya turo maka na wancan satin in ta telegram ne da ka shiga kana hawa sama za ka ga karatun saboda haka ita wannan makaranta tana da a telegram har guda biyu kuma a ƙarƙashin wannan karatun da muke yanzu za a ga bulin layi na rubutu har guda biyu wanda wannan duka link ne da zai kai mutum cikin grup din wannan makaranta kai tsaye ta yadda karatukan da muka yi na shekara uku baya da kuma wanda ake yanzu duka mutum zai san da su insha Allah tabaraka wata'ala Allah ya taimake mu ya datar da mu a wancan satin mun dan yi shimfiɗa akan wato yadda ma aka yi ilimin hadisi ya samu da yadda aka aka rubuta ilimin hadisi da matsalar shi rubuta ilimin hadisi da cikin musulunci domin a mun ji riwayoyi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake cewa wanda ya rubuta wani abu ba alqur'ani ba daga gurinsa to ya goge kuma mun ji dalilai da malamai suka faɗa dangane da abin da ya jawo lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a rubuta ilimin hadisi sannan a taƙaice mun ji tarjamar shi ne littafin wato al-hafiz ibnu hajar al-asqalani kenan wanda ake masa laƙabi da khatimatul hubban wato wanda a ilimin hadisi bayan wucewarsa malamai suke cewa ba a ga irinsa ba sai to shi wannan littafi bulugul maram littafi ne da Allah ya sa masa albarka kalla ka ga zauri na ilimi da ba a karatunsa to wannan alama ce ta kabuli mana Allah ya karɓi aikin kenan da yawa akan yi littattafai akan yi rubutu amma ko labarin sunansu ba za ka ji ba ba su samu kabuli ba ba a karɓa ba wani wani kuma dai Allah bai sa ba abun kabuli ba dan haka sai ka ga ba za ka ji zancen su ba za ka abu ba saboda haka to littafin bulugul maram yana ɗaya daga cikin littattafai da Allah ya sa musu kabuli ya sa musu karɓuwa ake yin isti'ana da shi gabacin duniya da yammacin duniya a ina kokari mu ɗan yi wato yi magana takaitacciya akan manhajin mai bulugul maram inda fitowa akan manhajin mai bulugul maram wato irin tsarinsa a cikin littafin saboda sai na ga wani wata risala da aka rubuta aka nemi shahadar masters digiri da ita a can wata jami'a mai suna American University a can Ingila manhajin bulugul maram kuma ɗan Najeriya ne ya yi rubutun ya nemi wato masters digiri ya samu masters da shi ya bi littafin nan tun daga mukaddima har zuwa ƙarshe ya fitar da tsari na shi alhafiz ibn hajar al-asqalani tun daga kan kalmar muktasar da yake wanda za mu karanta a mukaddima yanzu shi takaitawar ne yake nufi da takaitawar yaya tsarin sa yake wajen wato rinjayar da wani ra'ayi akan wani ra'ayi ko da kwa ra'ayin na mazhabar sa ne shi ba shafi'i ne to akwai gurare da aka samu a cikin gulubul maram gunda zai nuna cewa ra'ayin wato wadda ba mazhabarsa ta ɗauka ba ya fi na mazhabarsa kwari sai ya faɗa yawwa ya rajjahar da shi akan ra'ayin mazhabarsa sannan wajen faɗar matsayin hadisi wani hadisi sahihi ne wani hadisi ba'ifi ne wani hadisi ga matsayinsa sannan ƙoƙarin wato hadisi in yana da wata riwaya wato wadda za ta ƙara sharhin abin da yake cikin hadisin za ta ƙara sharhi za ta ƙara bayani to sai kawo riwaya ta yi riwayar da ya ka ta farko ta gani to sai kawo wata riwaya wadda ta ɗan keɓance ko kuma riwaya wadda ta keɓance sai kawo kuma riwaya wadda ta gani duka don dai fa'idantarwa sai da haka alhafiz ibn hajar al-asqalani ya yi amfani da salo da ƙwarewa wajen tattara shi wannan littafi kamar yadda na faɗa a ɓangaren alexisa takaitawa kenan wani lokacin hatta su buhari ɗin da musulun sai ya zama ba za a faɗi su ba sai a ce walahuma min hadisi kaza kawai na gare su buhari da musulun ɗin sannan tsarin idan ya kawo hadisin abi hurairah radiyallahu anhu idan a gaba ma hadisinsa zai kawo to ba sai ya kuma cewa wa an abi wa yara wa an abi sai ce wa anhu radiyallahu wa anhu radiyallahu yawa duk saboda takaitawa saboda haka wannan yana daga cikin manhajinsa na na iktisari saboda haka wa lahuma wa fi riwayatin lahuma wa lahu min hadisi wani haka za ka to sannan yana bayyana wato matsayarsa akan isnadin hadisi ko ingancin hadisi sai ce rawahu wani sai ce bi isnadin sahihi wato abunsa ya taka wato ya yi cikin ɗin mazajen hadisin nan karɓaɓɓu ne zai faɗa ya ce bi isnadin sahihin bi isnadin hasani ko yana kuma da ra'ayi na rinjayarwa ya kawo hadisi wani ya ce da yake amma dai abin da yake mafi rinjayi in aka ce wato maganar annabi Musa sai sai ce wasaqihu annahu mawqufun misali abin da ke ingantacce a maganar sahabi ce amma an daga ta ga annabi sallallahu alaihi maganar bata inganta ba to yana da wannan ra'ayin wanda ɗalibi mai bincike akan wato malami zai gane irin wato yalwar da yake da ita da kayan aiki wato na ilimin hadisi shi alhafiz yawwa za ta fito za ta fito su tabbas abin zai bayyana ga ɗalibi na ilimi ko mai bincike ya gane cewa eh ba shakka ba da'awa ba ne eh akwai kayan aiki lallai yawwa to shi ne sosai kuwa saboda haka littafi ne mai albarka kuma idan aka yi masa kyakkyawar fahimta to ne al'amura na addini na ibada na farilla dan abin da zai maka fauci kam wato bai da yawa duk masail in Allah da wanda suke na wajibi ka san su to a cikin wannan littafin za ka san su matsalar tsarki matsalar sallah matsalar azumi matsalar hajji matsalar zakka saye da sayarwa biyu a kenan wanda ya wasa'a a ciki da kuma matsalar aure da matsalar saki shi ma sannan kuma aka tsallaka ɓangaren jinayat harkokin laifuffuka na na na na jini na kisasi yawwa aka tafi shi kansa matsalar alƙalancin haka har a ƙarshe aka rufa da kitabul adam su kuma ladubba ya za a ci abinci ya za a zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya ya za ka yi kaza ya za ka yi kaza ya za ka yi kaza haka ne saboda haka littafi ne da idan mutum ya masala shi to za ka ga cikakken musulmi wanda wato wato shari'a take so a ga mutum a irin wannan a gabas da haka kuma littafin kamar yadda na faɗa Allah ya sa mai albarka kamar dai littafin ashfa kaga littafi ne da Allah ya sa masa kabuli Allah ya sa mai karbuwa to kaga kamar riyadu salihin na al-imam an-nawawi littafi ne da Allah ya sa masa karbuwa ya sa masa kabuli da da ka su idan sun yi abin da suke so dama Allah ya karba Allah ya karba da yawan bayan Allah suke yin littafi ne su kunshe su koyi sai Allah an ka karba ka fita da shi arrajibul muntaji kwarai kuwa eh wanda yake mai kwadayi wanda ya isa mutuka cikin kwadayi ba zai wadata ga littafin nan ba kuma Allah ya biyu masa akan abin suna bayyanawa sosai kuwa da haka wato muna roƙon Allah ya mana buɗi a ciki kuma ya bamu ikon aiki da abin da za mu ci na abin da aka kunsa na hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace bismillahir rahmanir rahim wa ma atakumur rasulu fakhudhu eh wato abinda ake kiransa wato bara'atu istihlal haka mu ɗaliban arabiya ake ta bara'atu istihlal wato abinda za ka yi magana a kansa tun a kalma ta farko ko jumla ta farko da ka fara amfani da ita mutum zai gane cewar wannan littafin ga inda ya dosa yana kawo ayan nan da yake wa ma ata kuma rasulu fa kuzuhu abinda duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ga Allah ku rike da shi to daga bin wannan ayar ka san wannan littafin ina ya dosa yawwa littafi ne isharar ce babba yawwa to wannan shi suke cewa bara'atu listila wato kwarewa wajen buɗe zance kana buɗe magana a kan inda inda ka dosa saboda ka wannan aya kai tsaye umarni ne Allah tabaraka wa ta'ala yake mana da wato yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata da Allah wannan alkan ita suke so istigra'ul jinsi wato ba ta bar komai ba duk wani nau'in yabo ya tabbata da Allah yayin da bayi suka gaza yaya za su yabi Allah yaya za su gode wa Allah to sai Allah ya ce ulu alhamdulillah ku ce alhamdulillah in za ku yabe ni in za ku gode ni ga kalmar da za ku faɗa alhamdulillah domin bayi ba za su iya wato gode wa Allah mutukar godiya ba yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gana da Allah yace la ubsi sana'an alaika anta kama asmaita ala rabbika ya Ubangiji ba zan iya iyakance yabo gare ka ba a ce ne maka yaban da na ƙurin ba zan iya ba to ya abin yake ya Ubangiji kana nan yadda ka yabi kanka yau kai ne kawai ka iya ka yabi zatin ka kai kasar da to kana nan yadda ka yabi zatin ka amma ba zan iya iyakance yabo gare ka ba da haka dukkan yabo ya tabbata ga Allah to ita bismillah da alhamdulillah an yi riwayar hadisi duk da hadisan kowace hanya ba sa kubuta daga rauni amma dai za a samu malamai sun karɓi hadisan da kabuli shine hadisan da ake riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk zantan da ba fara shi da bismillah ba to fa huwa abdau ko fa huwa abtau a wata riwaya wato yankakkiyar albarka wannan abu duk wani al'amari ne alƙadari da za a fara shi ba a fara da bismillah ba a fara da gode wa Allah ba to za ta sai ce wannan an yanke albarkarsa to shi yasa duk sanda za a fara littafi za da bismillahir rahmanir rahim kuma alhamdulillah yawwa to dukkan wani ya tabbata da Allah sai ce ala ni anji afsani imominsa jam'in ni'ima ko eh ni'imatu wato ni'amu zango ni'amatu yawwa da haka to duk wanda ya tabbata da Allah a fari mumunsa ni'imomin nan na Allah wadda Allah ya ce mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha eh Allah ji kan shi mala Adamu ta bayan gida yace a lura yace ni'matallahi Allah yace ba ni'amu ba yawwa ba ta yi ba ni'matallahi eh yace ba wai ni'amullahi ba yawa wa in ta uddu ni'amun lahi ba haka wa in ta uddu ni'matan lahi la tusuwa ni'imar Allah kwaya daya tas dan sigan mubarak sai ce yanzu in aka dau kwaya ido ni'imar ido to wala ku iya iyakance ta ba yace ka ga ja ka ga fari ka ga baki ka ga roɗi-roɗi ka ga shuɗi ka ga duk da ido za ka gani ka bambance waɗannan alwani ɗin ka ga abin da ba za ka ce ne ba ka ga abin da ka gane ka ga abin da ba za ka iya gane ba to da haka duk da ido har ka wannan ka ɗanɗana mai zaƙi ka ɗanɗana mai tsami ka ɗanɗana duk da harshe za ka yi tanye shi shi sa Allah ya ce kowace ni'ima ɗaya tattaka in ka ce za ka tsaya ka iyakance ba za ka iya ba eh to sai sai ce ni'mat Allah ba ni'amal Allah eh za ka yi faɗa a tafsiri radiyallahu anhu amin to shine ala ni'amhi dukkan yabo ya tabbata da Allah bisa ni'imominsa ni'imomin nan az-zahirati wal batinati ni'imomin akwai wanda suke a zahiri a fili ina misali kamar musulunci kamar yassari arziki kamar kyautata sura wannan duka ni'imomi ne na Allah eh sawwarakum fa ahsana suwarakum yawa Allah ya suranta ku ya kyautata surar ku laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim eh mun halittu mutum da Allah tabaraka a cikin mafi kyawun daidaito da haka ni'imar musulunci ni'ima ce ta fili domin shi al-islam huwa taslimu zahir miƙa wuya a fili mutum ya faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ka faɗar haka shine yake mai da mutum musulmi yawwa abin da yake kowa baɗini ya ɓoye wannan kowa shi da Allah ba dai mu abin da aka ce mu ce a zahiri mu ce masa musulmi ne a ya ɓoye wani abu a ran sa a sai ya yake kake ta zuciyarsa ka gane ya ɓoye ko sai na usama bin zaidin Allah ƙara masa yadda ya a yaƙi an kwafta yaƙi akwai wani kafiri sosai sadauki ya zubar da sahabbai da yawa to da sai Allah ba su dama suka bi shi suka tarba shi a wani lungu suka buge makaminsa kaga sai sai tafiya lahira ya daga yawa an daga makamin zai sun daga za su kai shi ta yi la ilaha illallah sai ya faɗa shi wancan balansare mutumin Madina sai ya kare shi kenan wannan hasibulus sai da haka shi kuma sai na uzawa sai ga ina ya za ka kashe wani ka kashe wani yadda muka zo mun buge takobin ka za mu kashe ka kuma ka ka abu kawai ya kashe shi da aka dawo daga yaƙi aka zo ana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam irin nasara da aka samu a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato fuskar tana kyalkyali ka san da ma ta ce in annabi sallallahu alaihi abu ya faranta bai za a ga fuskar tana kyalkyali alaihi sallallahu alaihi wasallam yace kawai sai sai kuma aka ce to ai ga kuma abin da ya faru eh isban da sai aka ga fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza eh sai fi usama a katalta hu ba'da ma qala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha ka kace da manzo Allah ya faɗa su uku sai ta ya rasulullah ya faɗa ne dan tsoron mutuwa manzo Allah sai ta ya halla shi dukkan an kalbi ya hana ka fasa zuciyarsa ka ga dan tsoron mutuwa ya mana ka fasa zuciyarsa ne ka gani ya ce to ya rasu la'a nema mun gafara ya ce to ya zan da la'ila illa in ta zo tana nema ta neman lauya a ranar alkiyama ka kashe mata bai la'ila illa in ta zo tana man lauya ya zan da ita sai na ana kusama ya ce wallahi sai da na buri ina ban shiga musulunci wace a ranar saboda tashin hankalin da ya gani an kashe mai la'ila illa da ya faɗi ta kwaya ɗaya bayan ya kashe musulunci sai da haka shi musulunci kawai a fili yake musulunci a fili yake in mutum ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya aikata abin da zai warware ta wannan shine yawa sai ya aikata abin da zai warware ta to ni'imar Allah ta fili kamar musulunci kamar hore arziki kamar kyautata sura hore arziki ci da sha da sutura duka arziki ne da gurin zama ubangiji ya hore a ci ba wai in an ce hore arziki yanzu wani sai ya tunanin a ai kai kuɗi kana da kuɗi kana a a a ai a hore ma ka ci din wani yana nan da kuɗin da komai da waye amma ba ba a hore sun da bi ita ya ci ba sai dai ƙarshe a sa mata wannan ta hanci roba ta hanci ta ƙarƙashinta za a dinga ɗan tura saƙon abinci a dai abincin ya bi ta baki mutuwa zai yawwa sai a tasire shi guri guda yawwa kawai an ce arziki wani kawai gani yake mai mota mai gida yawwa shi ke na shi ne wannan arziki lafiya rahatul bayi yau ka ji za ka kwanta ka kwanta in ka zo bacci da ka kwanta za ka yi bacci lokaci guda wannan shi ma wata falala ce yanzu wani idan ya zo sai ya sha abu sai ya sha magani zai iya bai amma wani yanzu aka zo aka ce wai ana mamaki wai wani ya ce ya kwanta yana ta abu bacci ba zuwa sai ya ta mamaki ya ce shi duk sanda ya zo bacci kawai in ya kwanta in ya bacci zai kawai zai bacci ki kaga wani ciwon ruwan nan yake ta laluba da kuɗinsa abin ya gagara kai kuma da shi a je labin tana wannan zai ga tuka lafiya kalau da haka ni'imomi na Allah tabaraka wa ta'ala ga sunan ba za ka gane yasa aka aka umarce mu da mu mu kalli wanda yake ƙasa da mu a arziki kada mu kalli wanda yake sama da mu a duk yanayin da kake akwai wani yanan a ƙasa da kai shi abin da kake kai shi nan yake so ya zo shi in ya zo nan falin lalata mu bukata ta biya yawa to ka gani da haka ni'imomin Allah na zabi wal badinat da kuma ni'imomin Allah na boye su kuma shine ni'ima da Allah ya ta suturta maka zunubai da aibobi da al'aura kana nan ka fito mu'azzamin hutar a cikin al'umma abin girmamawa abin bawa alfarma ana zubewa ana wannan amma da Allah tabaraka wa ta'ala zai dan nuna wa masu wannan girmama kan da zube maka da zai dan nuna musu wani dan karamin ayyukan ka yau wani dan yana dan baje musu kafa a wadi a baka wata rana zulma arifi shehu jibiri ma radiyallahu ya zo nan sau da aka sai aka aka taru ana gawa ne gashewa ne gashewa sai ta yi da wani adamin sai ce bara in fasa bari ka ga yanzu zan fasa kawai sai ga me me sai da tsire dama a kasuwa ne ko kasuwa kurin nan sai ta yi kira mai tsire kai da tsire tsoro ya sauke nawa ne ya ce kawo zai buge ya ce a ba ni nan ba na a tsinta yana karɓa haka ya ja a kawo sai aka fara kallon kallo wai duk yanzu shogi wuri wanda ake kallo kana ga ga shi abu cikin mutane a kasuwa yana eh yana ta ya aka fara zara ne shi wannan gaba ɗaya wannan darajar yawwa yawwa shi kenan kawai sai aka waɗi to irin wannan fa kaga abu ne da ke halali ne abunsa da waye da waye da'ibi ne to ina ga Allah kuma ya fito ya bayyana wani abin da yake kuma zunubi ne tsakaninka da shi ya maka sutura shi ya sa ibn ada'in lahi sakandai rahimahullahu ya ce wailun liman taraka ya ƙina li zannin nasu fi ya ce kai san wanda ya bar ƙininsa saboda zaton mutane cikinsa kai sanin ka za ka da kirki kai akan kanka wannan ya ƙininka ka sani ka san me kake wannan yaƙini ne ba labari ake baka ba su kuma mutanen da suke girmama ka suke azzama ka su kuma zaton alheri suke maka to da suka tashi su ne maka wannan girmamawa sai ka bar yaƙinin ka da ka san fa kai ba ka da kirki sai ka tafi zaton su da suke maka ka ɗauki kanka suna cewa mai kirki kai ma ya ka bi su kai ma mai kirki ne kai mu je su to kai san ka Allah wadaranka ziruna ɗayin lai. Sai bisa haƙiƙa ta fi haka ne, aka sun haka fi yawa wanda su ba su da shi, to kai san wanda ya bari tsinin sa duk abin da suke maka na ikirari ka sani cewa jamalar sutura ce ta maulanka ubangijinka kenan da ya so ya buɗe musu wani ɗan ƙofa ɗan ƙarama a cikin jibga jibga ƙofofi da kake da su da shi yasa nan ni'imar Allah kenan ta baɗi ne da yawa daba mu dinga gode masa akan ta domin shi tafsaro eh za ka yi aiki za ka yi aiki ya fi san kai amma ka ya kore maka bayansa ya nuna musu wata fuska daban da fuskar da shi ya sanka a kan gaba saboda karamin minhu wa lutufan minhu tabaraka wa ta'ala da haka ni'ima ce ɗoyayya wannan wanda annabawan Allah alaihi wasallam su ne aka musu katanga da wannan su mukulasi ne ne fili da ɗoyi ba zai yi wata mukhalafa ta sarauta cikin su ba ma'asumai ne su Allah yake yi ban da su ban da su to ba wanda ya salima wannan ba wanda ya tsallake wa wannan imtihani shi yasa babu ganganci ka dinga ganin cewa kai yanzu ka kai wani mataki da ka wuce wani imtihani wannan ba karamin ganganci ba ne akwai mutane da yawa da suka dinga ganin cewa su sun wuce matakin Allah ya jarrabe su da harkar gwamnati sun wuce wannan saboda wani mataki da ce ganin sun taka a kusanci da Allah ko wata ibada ko wani ilimi ko wani waye amma kuma sai Allah ya gwada cewa a'a shi ba a ma rubu ne rubu ne ba wata jarrabawa da aka yi wani a rayuwa da kai ka wuce Allah ya maka da haka in ka san haka sai ka bi a hankali sai ka bi Allah a hankali sai a ce Allah ki cewa ya ayyuhal ladina kuzu hijra yawwa ku yi taka tsantsan yawa yi hazziru kuma Allahu nafsahu to in ka ga haka to sai ka yi taka tsantsan Allah yana muku kashedi ku ciyayar to zai ka ciyayi Allah ba wani wani mataki da ka wuce annabi Yusuf alaihi salam shekara ta nawa a furzin a duniyar Allah a wannan lokacin irin annabi Yusuf waye amma kuma sai gashi an daure ta a furzin tsawon shekaru abin da yake unkurni inda rabbika ka tuna wa mai gidanka cewa akwai wani da aka ɗaure shi da zalunci wannan da aka yi Allah yake su bari sai an ƙara zama baladu da fitti jini bida a ne to wanda ya san Allah haka yi kuma wanda suke kusa da shi yake musu haka to kai kuma ya shi yasa wanda ya san Allah ya kaga shi yana bi a hankali yana takatsatsa Allah babu sanin Allah to ni'imomin nan muna gode wa Allah kamar da alhafiz ibn hajar yake ni'ima ta fili da ni'ima ta koyi sannan qadiman wa haditha da daddiyan ni'ima da kuma sabuwar ni'ima wacce ce da daddiyan ni'ima tun yau to ni'imar da Allah ya maka tun a alamul arwai ko kuma ka ce mafi nisa daga wannan tun kafin ya halitti sama da ƙasa da shekarar dubu hamsin kamar yadda hadisin abu dawo da kuma tirmidhi suka rawaita a can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rubuta abin da zai kai ya komo a cikin halitta tun kan ya halitti sama da ƙasa da shekarar dubu hamsin tun kan ai sama da ƙasa da shekarar dubu hamsin a lokacin Allah ya ce ga wani sunansa wani ranka za a haife shi zai rayu a guri kaza kuma zai bauta mana kuma zai mutu da imani kuma za mu sa shi a aljanna wannan ba a yi tsawa ba a yi ƙasa ba da shekara dubu hamsin ba kowa ba komai sai ilimin Allah Allah ya tsara haka to me kawa Allah ya yi maka wannan a lokacin yau wannan rigayen da ya maka me kai maka kaga wannan sai sa ka kaga yawwa sai sa ka kaga ashe wannan ibada da kake yi kawai wato kai dai ka san baka isa ka biya abin da aka maka dan tun baka yi ta to wannan sa'adar mai kawa Allah ya baka ita baka yi masa komai ba a a tsantsar falalarsa ce da bayansa ya maka haka aka yi ka fahimci inda ya so sai ka ji ana ce maka iya kisu ko kiristofa ko osande ko ogin ungogi ko a haka dai za ka ji mutum ana kiran ka da wani suna kuma abun Allah da a kirawo ka ingobi da a kirawo ka abbasu abunsa shi ya maka duk ɗin na na yawwa haka haka yake amma su a cikin jahili ne ne da kuma sani ba suna cikin rabkana ulaika humul gafiluna mala ba a san da Allah ba san kawai su abin da suke gani warin irji wa illa hayatu na duniya kawai ba wata rayuwa wannan yaji ce kawai rayuwar mu anan za mu rayu mu mutu amma wani abu za a tashi ba ai wannan ba ba sani ba shi yasa idan mutum ya ji zai wancin kawo da ibada ba ka tashi kayi kiyamul laili ko kana wasu azumin ka na litinin da alhamis ko kana wasu lafi to baka san Allah ba dan da kai da aikin duk shi halice in ya so ba wannan aikin za ka yi ba in ya halicce ka sai ya haɗa ka da ganga ta maroƙa ɗin ita ma yake aiki da haka sai ka ta karata ya ta a hamata ka wuni kana buga ta billahi alazim kuma sai ka buga dole kuma ba lada ka yawo ka wuni kana yi to ashe ba burgewa don ka zanga ka tashi kana azumi na'am akwai wani wanda yau warai kuwa dan yana ganin kai matsiyin ka ne matsiya ne sai da yake ce sai ya raba ni da abin da nake son abin an fahimta ana samu to dole kuma ne saboda ita aka yanka masa kuma wallahi sai ya shi amin to kai kuma da Allah ya sa ka za ka tashi kai sallah da daddare har ya baka dama za ka yi azumin litinin za ka yi azumin alhamis za ka yi ko azumin kwana uku a duk wata za ka yi wa annabi sallallahu alaihi salati za ka yi istighfari za ka yi haylala za ka yi zikirori za ka yi sadaka za ka yi abubuwa na alheri to kada ka taba rukuwa kada ka taba ganin kanka a cikin al'amari ka dubi mahalicinka wanda ya yi wancan maroƙin ya yi ka shi da ya yi maroƙin can shi ya yi ka shi da ya haɗa wancan maroƙin da wancan gangar kai kuma shi ya haɗa ka da azumin nan da wannan ibada to in ka tashi kawai sai ka rasa sai ka ce Allah na gode istifa'i ne daga Allah zaɓi ne yawwa da ya yi halitta kawai sai ya raba su biyu kawai sai nan dama nan hau an gama ba kuma wani ya isa ya canza masa an yi an gama kaza ba kaza wa fasala ma fasala falam yabqa illa ridawa tasbihu wal majari akda ya hukunta abin da ya hukunta ya rarrabe abin da zai kawai ka sunku ya kawai ai inda aka ga dama da ka sunku ya in ka ga in ka ga ka shiga kogin ayyukan alhayi ka bilwa ita gode masa in ka wada ɗaya bangaren ita istighfari ce ta tuwa haka yake tabaraka wa ta'ala wanda shi zunubin wani lokacin an haɗa yana sa ka rage ganin kanka ka rage ganin isa da tsatsawa da da abu an bayyanta to da haka ba a ujubu kenan wato ganin ibada kai wani na daban ne za a tsawo sallah za a wani na musamman ne ba haka bane Allah ga dama yana juyawa kana na musamman sai ya bai da kai kan to shi ne kadima kenan wannan ita ce ni'imar da Allah ya bada tun sau mutum da mu ya riga ya hukunta haka shi fa sa'idu man sa'ida fil ada mai arzikin da suka ma tun can an rubuta shi to da haka wasu suka rage suka ce alamul arwahi domin rayuwar nan ba fa iyakarta kenan ba wannan rayuwar ba ita kadai aka ba an yi aduwaru malam iri daban-daban daban-daban akwai lokacin da rawuka ne muka rayu ba wannan jikin ai wannan jikin shine bala'i eh shi ne bala'i shi ne wasiba wannan jikin saboda shi kasa ne saboda da kasa aka yi sai da shi abin da yake so a ci a ƙoshi a sa riga mai kyau a ji daɗi a hau mota a gina gida ƙato a yi bacci yawwa da ka zauna an yi musharaka da dabbobi sai da haka shi kuma ruhi shi kuma alawi ne ahalin sama ne ahalin ƙasa wani to da ke allan zamuni sai ya haɗa rai da jiki yadda a rayu guri guda to abin da ake so shi rai ya rinjayi jiki idan rai ya rinjayi jiki sai ga gani ya zama kamar mala'ika yawwa in yi rai ya rinjayi jiki idan kuma jiki ya rinjayi ne ya ga mutum ya zama kamar shaidan in ya in bala'i ya bala'i shi dan ma ya dinga tsoron ka saboda abin da za ka ba zai iya ba yawwa to shi ne ko eh bala'i ya bala'i ya san musibitar da za ka kunna shi ba zai kunna ya bakka ya tafi ya tafi yau sai ka ga wannan wannan mutum ne ya iya haɗa wannan ulin bisan to da haka yadda al'amura ce tafiya ke tun wuri ka gane kanka ka gane waye kai ka gane menene matakin da kake kai so da haka ka san kuma ubangijinka ka kuma san baya bayan da ya maka so da haka su sufaye kullum abin da suke so su koya maka kenan kada ka taba ganin kanka a cikin ibada ka taba ganin kana ganin kanka ka waje annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba dan kuna zunubi ba da na tsoron muku abin da yake zunubi matsala yace shine al-ujub jiji da kai shi jiji da kai ba a gurin mutanen banza ake samun ba a gurin mutanen kirki nan ne ne mu da kana kallo kai ka taso ana yin as-salatu ka fito dama ka yi kiyamul layl ka zauna kana jiran asuba ta yi asuba tana yi ka fito to da ka ga wani can kuma ka baro shi yana ta karɓar bacci sai safiya ake tashi ayi alwala to da ka kai kullun kana kallon kai kafuwan saboda abin da yake kai kuma saboda abin da kake to wannan shine asalin abin da mai halari ya hana wa ru'yatul fadli ala al-ghayb kakka taba ganin kafuwan kakka taba gani kafuwan yawa kai ta ibada kakka taba gani saboda shi falala Allah yana yin ta ne wanda ya kai da aikin da waye ta yi wancan din yana da wata hasila yana da wata ɗabi'a kwaya ɗaya Allah yana son ta yawwa da ita ce ba shi darajar da kai ne za ka ita ba yawwa yana da mataki mataki ya karba an karba da ikhlasi ba ikhlasi ka gani to da haka abu a gane ni'imar Allah ta fili da ta ɓoye wato da ɗaɗɗiya da kuma sabuwa sabuwa da muke cikin ta ko da yaushe ga ta nan bi al-ijadi da al duk sakan da yake motsawa ane mana abu biyu wato ni'imar samarwa da kuma ƙarawa muna samuwa muna samar da mu ana ƙarar da ana ƙara mana wannan to Allah ne ke mana haka wannan injab da injab din da an yanke shi shine mutuwa ana fara ruhi shi kenan sai mutum tas sai a zuba shi yawa to ita ma ni ina ce domin ƙara kan da ake kana ƙara samun wani kayan da za ta ƙara bauta wa Allah sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu roƙi mu mutu la ya tamanna yanna ahdukum al-maut li durrin nazalat kada ɗayan ku ya tsaki in ni wallahi da ma na mutu don wata damuwa da ta sauka gari shi annabi sai ce kan ɗayan ku ya sake ya faɗa haka yace ta yi mutumin kirki ne ya zama ya samu damar da zai ƙara kirki ta yi ko mutumin banza ne ka samu damar da zaka tuba ka tuba yace in mutum ya yawa ba da kawa to yace Allah ka raya ni muddin rayuwar ta fi alkhairi gare ni ka karɓi raina idan wafatin shi yafi alkhairi da gare amma kada a kace ka ce ni ga ma in mutu rayuwar nan ni wallahi ba na jin daɗi kawai in mutu kakka bada ka san me za ta karar yawwa ka an karɓe ka ne ko ko ba ba karɓe ka ba da haka ka kakka rukuwa da da haka ni'ima sabuwa kullum wadda furta sai muke ƙara samu wadda za mu ƙara ibada mu ƙara samun karɓuwa gurin Allah wannan yana gwada maka wato irin sanin Allah da shi alhaji yake da shi ibnu hajar al-asqalani yana gwada maka irin yadda ya san Allah wannan abuwa guda hudu da ya faɗa ni'ima ta fili da ta ɓoye da daddiya da ɓoyayya eh ya kuma yi amfani da alhamdu yace duk wannan ni'imomi mun gode wa Allah akan wanda in za a tsauna mutukar zamani ana faɗan su ba za su ƙare ba ni'imar musulunci kadai kawai ba za ka iya iya iya kance ta ba sai da ka sai mun gode wa Allah akan haka sai ce wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Muhammad salati da aminci ya tabbata ya tabbata afsa annabinsa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ne salati ana fassarawa da tsira amma ba tsira bane ai ba tsira bane yanzu sai di malam musbahu in ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira to kuma ya za a roƙo annabi tsira shi kansa in ka so shi ka tsira wani in ya so shi ma ya tsira to kuma ya za ka ce kana Allah ya ƙara ya tsira tsira ai masoyinka ma ya tsira balle kuma shi to salati ba fasara ta tsira ba magana ta gaskiya yawwa kawai ana faɗa al'ada amma ba shi ne fasara ta babu wanda ya san me salati shi Allah shi ya san me salati shi yasa kawai sa muke Allah ka yi salati amma ba san me salati ba mu muke roƙa ake shi yasa shi salati ko in dai kace ayi Allah ne dan ba ma a cikin ne da yakka da aka yaka so ka yi kai yi alfarma aka maka amma ko kai ko kai na Allah ya isa ne sallallahu alaihi wasallam wannan an kira ka ne ka zo ka yi kai ma ka samu alfarma ai maka alfarma to salati lamarin ka sauki ne ma'ana Allah shi ya san ne kawai fassara sa in ka zo ka ce wassalatu salati wassalamu da gaisuwa dan ya ji dan da aka zo salamu manzo Allah ya ce wassalamu kama kada alintu shi salami kamar da kun sani ne dama shi kun sani amma salami dai kam ga yadda za a yi amma wassalamu kama kada alintu shi shi salami shi ne gaisuwa sai assalamu alaikum ya rasulullah da da wannan shi ne salami gaisuwa to da salatu da gaisuwar su tabbata a sanadin wa rasuli sai za mu zalika duka martabobin kwaya nubuwa da risala akwai dukkan manzo annabi wala akafa ba duk annabi ne mursali ba amma duk mursali annabi an fahimta sadaka akwai wanda shi iya annabta aka ba shi malamai sun yi magana tsakanin ne bambanci tsakanin annabi da manzo wasu suna ganin shi annabi wato wanda yake samun labari daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba umarce shi da isarwa da da wasu ba shi kuma manzo shi ne wanda aka ce isarwa da wasu saƙo saboda haka wannan shi ake cewa manzo a sawa'an an ba shi littafi ko ba a ba shi littafi ba yawa akwai manzanni da ba a ba su littafi ba sun zo da shi na aiki da littafin da ya gabace su yanzu tun daga annabi Musa alaihi salam duk annabawan da suka zo bayan annabi Musa da at-taura su aiki har sai da annabi Isa domin ita zabura ai kamar hikimomi ne a ciki ba awamir ne da nawahi ba hikimomi ne a ciki amma a taura ita ce da awamiru da nawahi ku yi kaza ku bar kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza to ba a sami littafi ba sai injira kenan duk sa annabi Yusuf da suka zo dukkanin sa da a taura take ai duka sai suka zo baya duk da haka wato har sai da annabi Isa ya zo annabi Isa ya zo shine kuma aka bashi injira kuma daga nan duk wani annabi da zai shi ma injila ce har sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka rufa aka suka aka suka manzanta aka bada alqur'ani kuma shi aqimu ne bala nabi ba ba annabi a bayan sa alaihi salatu wasallam to haka wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne kuma manzo ne sai ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunansa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wanda suna ne wanda ƙila an gaya wa sai da amina ta sa masa a cikin mara'i da mashahidu da ta gani ƙila kuma an ce abdulmuttalib ne aka masa ilhama ya sa wa annabi sallallahu aka tambaye shi wannan sunan babu cikin sunan iyaye da kakanni ya aka yi ina so mutanen ƙasa da na sama duk yaba masa eh zama abin yabawa a sama da ƙasa eh annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi Muhammadin wa alihi da alayansa alayansa an yi magana kan alu da ahalu su alu akwai wanda suka yi bawa kalmar ma'ana gamammiya duk nuni nuni tsoron Allah ma alun nabi sallallahu alaihi wasallam domin eh alu kenan alif da almadda da madda ko wa idh najaynakum min ali fir'auna ai ba ayansa bane ko da aka ce ali fir'auna ai jama'a ce ko to to kaga ashe ali kun nan suka dauki jama'ar mutum kaga mu'mini to iya kan iya dauka to kuma takan take da sifa ke kantacciya wasu ce ahli din ita ce mai sifa ke kantacciya ana nufin makusanta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi maganganu ciki wanda aka haramta mun cin zakka da sadaka wato alu aqilin alu aliyin alu ja'farin alu abbas wanda aka hana musu musu cin zakka da cin sadaka kenan yau wani alu bai kaga idan kuma aka zo aka daɗa tsufu ma'anar sai a ce ahalul abai wanda manzo Allah ya sa musu bargo ya raba musu bargo sayyidina ali sayyida fatima sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn eh idan an wasa'a kalman matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna shigowa saboda kabiyan da aka taho da maganar yadda aka taho ayar ana ta magana an nisa annabi la sunna ka ahadin min nisa kaza kaza to alil bauti matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna shiga sai ka ce kuma shiga ta musamman su kuma wayannan alul abai din ne sai da ummu salama tana gurin sannan manzo Allah ya lullube su da bargo za ta shige shi a'a ke mata ta ce kuma kina kan alkhairi yawa ta ce suna ta ce bance wayannan da haka suna da matsayi na musamman wayannan matan manzo Allah ta sarar kuma suna da matsayi irin nasu na iyayen mu ne kuma musulmi ne kuma su ma halin gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kenan a halin lokacin in aka dan a kawar da sabani da rigima sai ka ce mataki mataki ne har zuwa mataki na na ƙarshe kenan to wannan salatin ya tabbata gare su wa sahabihi da sahabbansa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane shi wannan sunfi din da sahabbai su yayin sahabbai sahabbai aka ta maganganu aka ta maganganu wane ce kaza wane ce kaza sai al-Imam Bukhari ce wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada gaskiya da shi ya ga cikin sahabbai aka zo aka yi ta aqibi to an ce sai an gani akwai sahabi wa kawo irin su Ibn Ummi Maktum su ba taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma sun yi imani da za a yi shi dai yana kati mata lufas din shi ne ba da ta'arifin da duk wanda suka zo a bayansa akan sahabbai akan sa ake tafiya kuma zaman lafiya ka bi wannan duk wani wanda zai kawo ka shubha da wani waye da waye rigima zai saka a cikin abin da la da ila da shi ne mafi karbuwa shi ne mallakiyar da biya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala islam sahabi wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai ba da gaskiya da manzon Allah kuma ya mutu kan musulunci cikin nan kaga mallakiyar bai ce marra ba wanda ya gaba ko da mu ya gan shi da ido ko da inda ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi wafati a musulunci sahabi ne kaga na farko da yace mallakiyar nabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai gamu da annabi ba ya fita yawwa sannan mu'minan bihi ya ba da gaskiya da jiki dan wanda suka gamu da annabi amma ba su ba da gaskiya da shi ba ya fita yau sawa'an ko da bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi imani to za a ce sahabi mana ya ga annan kankara amma har yanzu Allah ya yi imani da sai bayan da bada ya ku ta a cikin zabi wa mata alal islami kuma sannan sharadi ya wafati a musulunci nan banda wanda suka yi ridda wafati a nan zara zara an samu wanda suka yi ridda lokacin sai na bakar kenan banda wa'annan suka mutu a ridda sai ya zamo ya yi wafati a musulunci naka wannan shine sahabbai sai da haka su wanda yake wannan mu a yi tukadin da magabata ahlus sunna wal jama'a wa'annan duk ɗan aljanna yau duk ɗan aljanna abinda duk ya gudana tsakanin su haka ake shikenan dama ba masu ne bane abin da ya gudana kai kai ta kanka mana kai kanka ta kanka mutanen zamanin ka wa su ka faɗa aibu idza aradta an tazkura uyuba ghayrika fazkur uyuba nafsika in kana so ka faɗa aibun wani ka kai wata da shi ka tuna naka wani ko ka faɗi naka wani ba kuwa ta kala kuwa ka tazala da naka sai da ka sahabbai Allah ƙara musu yadda ummatin karkalan al'umma ce da ta wuce ran kiyama wa za ta tambaye ka a ce sahabiya ne yasa abu kaza ya faru da ba wanda ya tambaye amma ran kiyama za a iya tsare ka akan kanka a tambaye ka to wanda sai abin da yake yake gaban ka ba sai da ka mu itiqadin mu duk ɗan aljanna ko ba wani da zaka zo ka ware mana ka ce wani sahabi kaza ya kai na yanzu a wannan zamanin akwai mutumin da yake da nagartar da zai tsaga ido ya kalli mai cutar da shi ko da zai tsaga duk cuta da zagi da waye ba zai hana ya mai mu'amala kyakkyawa ba ruwan da shi ya taimake shi in taimako ya ba akwai wani to kuma sai sahabbai masu ƙololuwar daraja su ne za su yi ƙulli za su ƙullata wani abu ko za su yi wata damuwa ba su da wannan darajar su ta fi ƙarfin haka an yi wani abu ne don duk abubuwan da ya gudana don wata hikima ne ta ubangiji ta baraka wata amma sahabban nan da ya faɗa wanda su ya hau wannan tarihin duka ƴan aljanna ne ga baki ɗaya yardajju ne na Allah Allah ya da su ya da Allah ne ya zaɓa wa maza Allah sadaka Allah ne na sawu fi nusrati dini wanda suka yi tafiya cikin taimakon addininsa addinin Allah addinin musulunci sayyaran hafifan tafiya wadda take mai gaggawa babu sannutan an dawo daga sandabu ana dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuba mai ruwa yana wanke kai sahabbai wasu ko gida ba su ƙara ba wanda yakin sandabu din nan shine yakin da Allah yake faɗa cewa hunali kafil wal mu'minuna wa zulzulu zulzalan shadida an ga tashin hankalin da ba a taɓa gani ba sahabbai ba ku fi ko dubu uku ba an yi runduna ta kafirai mutum dubu goma sha sun yi za su yaƙe ku kuna cikin fama ga yunwa duk duwatsu kuka ɗaɗɗaura a cike wannan ya yi kwana goma bai ci ba wannan kwana biyar ba abinci wannan kwana shida kuma an zo an ce za a haƙa gwalalo za a haƙa gwalalo mai mita kusan tara a ƙasa zurfi eh kamu nan kuma mita hudu za ku haɗa kuma kewaye madina za ku yi da wannan haɗa ku wannan mutum goma an ware muku an ce ku haɗa zurfi mita tara faɗi mita hudu daga nan zuwa guri kaza ana wannan aikin ana cikin ba abinci da za a ga kafirai mutum dubu sha biyu sun sun taho aka zo aka ce muku ga yahudawa can banu ƙwarera su ma sun hana kai da kafaransa sun faɗa cikin madina cikin wadan mata da ƙananan yara to ina za a bari nan ɗin za a bari waɗannan dubu sha biyu su ƙara sun shigo ko ku a'a za mu bar ƙananan yara da mata waɗancan yahudawa su cinye su Allah ya ce izza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzabatul absar wa galabatul qulub al harazir wa tazunnu billahi dunya afa ya cinye muku ta saba ta kaza kun ne ta yadda yake an faddama wannan gumurbin da wannan dubu sha biyun Allah ya fasa an dawo ana shirin za a da gida ana sadaka za a huta mala'ika jibril manzo Allah ana wanke mai kai ɗaya daga cikin masu biyu ko sai da umu salama ko sai da aisha sai da haka kawai sai ka ga manzo Allah kamar ya ɗaga sama kansa yana magana a sai da raika jibril yake ta rasulullah ka kwance abin ka kayan yakin ka ai mu ba mu kwance namu ba Allah ya ce ayi quraiza manzo Allah sai sai ya fito eh manzo Allah ya fito sai ya sai ya ce wanda kada ɗayan ku ya sake sallar la'asar sai a bani quraiza nan fasa habbai fa da wannan yakin an da kuma aka kuma rugawa aka tafi da mutsarar zaka kuma san ma a tafi a zuwa fasta umarni da ba a ta halaga wanda aka tafi wasu suka la'asar ta ce su a hanya wasu suka ce a za mu tsaya ne annabi yana nufin mu sauri ne wasu kuma suka ce ai ko za a kai sha biyun dare mu tabi a zamanin mu kenan suka ce ko in la'asar za ta kai mu wannan tunda nan da lafiya ya ce ya mun ji wasu da ɗaya suka yi la'asar wasu kuma suka sai da aka je sai suka yi da manzo Allah ya zo yawa da manzo Allah sai sai ya tabbatar da su ce kowa na biyar yawa ce idda hari ya samu kowa a wannan lokacin eh kowa na biyar da haka abin da nake so mu kalla shine da yace suka yi tafiya cikin taimakon addinin Allah sairan hasisan wannan abin da suka yi duk dan addinin nan ya zo mana nan dinna a yadda muke dinnan yanzu mu zo mu sallar isha ne asuba ne azhar ne la'asar duk dan mu same shi haka su kuma suka suka bada rawukan ga addinin Allah Allah ya siya akai sunuki suka bada ran gaba su aljanna inna Allah hasara wa yamina amwala wa anfusahum bi anna lahumul janna eh na ran da dukiyar ku ni kuma zan ba ku aljanna suka ce mun siya to fa dan haka akai dan mu samu addinin salin alin karni na ɗaya bai gushe ba sai da musulunci ya shigo mana afirkan nan aka kawo shi a karnin da mu umayya to waɗannan su ne kai kuma da suka zo maka da addini zaka zaka ce kai kuma su zaka rigima da su kaga ai ba amfani da tunani ba Allah ya kiyaye wa la asba'ihim alladhina warisu ilmaw wannan salati ya tabbata bisa mabiyan sahabban wanda suka gane ilimin eh irin su nazi irin su nazi kenan ba eh irin su asa'u irin su ikirma manya manyan almajiran sahabban nan da suka karɓi ilimin ayyuma to sabbat wanda suka gaje ilimin daga gurin sahabbai su ma tabi'an suka zo suka gaje ilimin su kuma inda su imamu na imamu jari hijira za su fito kenan su imamu malik su imamu shafi su imamu ahmad bin hanbali eh a tasu ɗabakar kenan su kuma suka fito su hudun nan suka zama wato turakun addinin musulunci suka rairaye fikihun addinin musulunci ya zama makoma zuwa gare su fa malik wal nu'man ahmad kulluhum kaza shafi'i laulahu mu'azzam wal ukhu eh yace kaga wayannan guda hudun eh yace in ba dan su ba da kasanni yayi duk na musulunci su ne suka rairaye addinin musulunci malam suka fahimta a maganar manzon Allah ta sallallahu tana nufin kaza tana nufin kaza tana nufin kaza tana nufin kaza suka dawwana almajirai wanda suka karbi ilimin nan a gun wannan ya karba jilan an jini eh wato generation ya tafi ba wannan generation din wannan zamanin ta buzo wannan zamanin har zuwa muka samu ilimin nan yadda yake a hannun mu yace to salatu ne tabbata bisa mabiyansu da suka gaje ilimin su sai ce wal ulama warasatul anbiya kai ko ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malamai magada annabawa ne sai ce akrim bihim al adabun girman suwa warisa da su masu gada kai girman wanda suka yi gadan nan suna da girma al adabun girman sai ce wa mawrusa da abin da aka gada din da masu gada da waɗanda aka gada din kai wannan al adabun girman Allah ya ƙara musu yadda to sai mu kwana nan rana ita yau insha Allah ya mu tashi amma ba'ad walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahumma amin amin ya rabbi eh sai dan nan